lokacin mai ba a taɓa gidan wuta ba
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوء يومنا شاشدة الحميس كينان شاشدة قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إير دري هدود أربعين دبقوي واندي دي دي دا هدو نيكو yau ya kai biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani aya ta 88 sai lokaci ya muna halinsa a ƙarshen safi na 218 a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa qala Musa rabbana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم تو كما yadda muka sani muna fara karatunmu ne da taɓo waɗansu matsaloli da suka shafi azumi musamman matsaloli na zamani shine a yau game da azumi kuma abin da ya shafi ababen da aka yi saɓani shin suna karya azumi ko ba sa karya azumi da bayanan malamai da kuma ƙa'idodin da malamai suka yi bayani a ƙarƙashin wannan shi ne cewa yau za mu tattaɓa wata matsala ma ya dhulu ilal jismi abral jildi daga cikin abubuwan da aka tattauna a kansu shi ne abin da yake shiga ta jiki amma ta ɓangaren fata abin da ke shiga jiki ta ɓangaren fata to wannan su ne hukumce-hukumcensu da za mu kawo an gani ko shi ne abu na farko alhukan za a yi zancen allura ko ba ka dan bani al'ibratu na sai an ka ce allura shi dai laraba al'ibra suke cewa to ya ce ake ma hukna da larabci sai a ce mata hukna jam'inta alhukan to ita alluran nan malamai sun kasa ta gida uku akwai alhukan aljildiya an gane ko allura wadda ake yi ta fata sannan akwai alhukan al'adaliya waɗanda ake yi cikin tsoka na an hankalta ma wata tsoka ce aka yi ma wannan allura ɗin sannan akwai alhukan alwaridiya waridiya daga alwaridu ne ita ce jijiya wannan babba guda biyu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid to allurar da za a soka ta shiga cikin jijiya ta saka magani sunanta waridiya ba a yi abu da guda-guda ba matsala aka samu shi yasa gara a yi shi wato yadda kowa ne ganewa da izinin Allah ina fata an fince ni to malamai da suka tattauna akan alhukan sun yi bayanin cewa dukkan allurar da za a yi don in ka diba cikin eh, littafin ustaz dr ahmad bin muhammad al-khalil na muftiratu siyamil mu'asira a safha ta 67 ya kawo bayanai da suke da alaka da wannan da safha ta 90 amma dai abinda dai malamai suka tafi cewa ita dai allura karan kanta an gane ko wadda za a yi ma mutum musamman allura da take ta saman fata wadda ake yi nan saman fata da wadda ake yi cikin mi cikin tsoka ba ta da tasiri ga karya azumi amma allurar da ake yi ta shiga cikin jijiya to ita ce malamai suka yi sabani suka tattauna wasu suka ce ba ta karya azumi wasu kuma suka ce tana mi tana karya azumi amma da mun hankalta ma annurar an gane ko sai mu ga menene illar da ya kamata don a saboda a gane eh, mafita cikin tahiyar shi ne cewa shi akwai alhukan almughadhiya daga alghidha'u ne allura da take dauke da mi da wani nau'i na abinci in mun ce abinci kuma ma'ana abin da yake amfanar jiki kenan idan ya zama to allurar da za a yi cikin jijiya tana dauke da ruwa sinadari na ruwa muna ganewa wanda zai taimaka ma jiki ko kuma tana ɗauke da wani nau'i na abinci ma'ana abubuwan da suke kun san za ku ji ana cewa ko wasu abubuwa da ake ce ma calcium ina fata an fahimce ni calcium wani abu na wanda yana taimakon jiki to allura da take ɗauke da abin da ke taimaka ma jiki to wannan allura za ta yi za ta karya azumi amma in ba ta ɗauke da wannan ba ta mi ba ta karya azumi domin mujarrad na maganin da za a saka cikin jijiya baya da tasiri game da azumin mutum to amma kuma idan ya zamanto a'a ai in ka ci abinci shi abincin nan shine wato jikinka yake sarrafawa har a samu irin su calcium da kaza to ai an ka sa calcium kin ai kenan ma an, an tashi daga manufar da an ka ci ai azumi kanta an karya ta ba sani ko mun fahimta ba to a dan haka dai shine duk dai allura take dauke da wannan tana karya azumi kuma wannan shine ra'ayin da malamai sun ka kawo shine ra'ayin al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kuma shine wato ra'ayin Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin kuma shine ra'ayin Majma' al-Fiqh al-Islami na majalisar malamai ta duniya da take Makka da kuma al-Lajna da'ima ta fatawa ta ƙasar Saudiya mun fahimci wannan da kyau to madalla sai mu je zuwa ga mas'ala ta gaba shine mas'alatud duhun wal marahim walla sakatun tibbiya in an ce adduhun asalin adduhun shine mai ko baka nan bane almarahim jam'i ne na marham mun yi bayanin shi abinda za a shafa saman fata an gane ko sai kuma allasaqatu tibbiya lasaqat shine ana iya cewa kamar abubuwan da ake daura ma jiki lasqa asalin lasqa shine duk abinda zai dan falaga jiki amma suna amfani da shi kamar yanzu scott ko wani abu da ya shafi abin nan za ku ga kawai an ɗaure jikin mutum wanda yake marashin lafiya to shin waɗannan abubuwan da za a sa a ɗaure jikin mutum shin suna karya azumin shi ko ba sa karya azumin shi zance mafi inganci waɗannan ba su da alaka don ka je likita ba ka da lafiya an shafa ma wani mai ko ko an yi maka abin da an zuba wani magani an abin da na massage abin da suke cewa massage an gane ko ko an sa maka wata leda na sakatu tibbiya an gane ko ko wata leda wanda za a saka a daure jikinka don saboda ta taimaka maka wannan ba ta karya azumi don ba su da alaka da ni ba su da alaka da ci ko sha a to don an shafa mawa gani mika ci komi baka ci ba kuma baka sha komi ba ba sani ko mun fahimta ba sai abu na gaba daga cikin abubuwan da suke shiga wato ta jiki kenan abral jildi shi ne abin da ake kira alƙasƙara an gane ko ƙasƙara ƙafun sinun ta'un ra'un ta'un an gane ko shi ne wato ƙasƙara kamar wani ɗan tiyo ne za a iya cewa wato ake sanyawa fi sharayin a sharayin shi ne au'iya da mawiya marina ƙawiya wasu jijiyoyi ne ana iya cewa jijiyoyi ƙanana ne amma kuma suna da tafshi waɗanda suke ɗaukar jini an gane ko da oxygen su kai shi daga zuciya jijiyoyi ne da zuciya wanda ke daukar jini so yada shi a sauran sassa to sai ka iske an ɗauki a wato alƙasfara wani ɗan abu wata na'ura ce wadda ake sanyawa saboda a ga tafiyar jiki ma'ana shin jikinka yana tafiya ko ko baya tafiya ko ko a soka allura don a jawo wani ɗan jini daga cikin jinin da ke cikin jijiyoyin nan shan akwai azumin mutum ko babu don an yi amfani da wannan ba ta karya azumin mutum ba sani ko mun fahimta ba domin mi domin ita kasfara abu ne wanda yake na'ura ce da za a saka a cikin jikinka a ɗan totsa ta za mu iya cewa a ɗan ɗebo mi a ɗan ɗebo wani sabu wani jini ko ko a auna yadda yanayin jinin jikinka yake ko ko yadda jininka yake tafiya to kaga wannan kuma ba zai yi ba ba zai karya azumin mutum ba ban sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne abinda za mu iya cewa والله تعالى أعلم تند سنك لا تعد القسطرة من المفطرات لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا بمعنى الطعام والشراب وليس لها طريق إلى المعدة كما بات أسوكا تباتا كي زواغا وتتم بمتن فهي أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية sai malamai sun kace to wannan kasfara din da faransanci ina ganin suna kiranta cateterism za ku gani ana amfani da ita a wato likita to da haka wannan ita ma da an yi amfani da ita an duba jikin mutum ba ta karya azumi wallahu ta'ala a'lam to muna iya barin waɗannan matsaloli haka in yi so sai mu komo cikin tafsiri malam musa ki maimaita aya
وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم na'am kamar yadda tafsirinmu yake tafiya ko yake gudana shine cewa muna farawa ne da ilmul munasabat idan mu idan ba mu samu ba wato abin nan asbabun nuzul ko ko ba mu kai gare su ba an gane ko don haka ko ko tana yawa mun kai gare su mun manta mantuwa tana iya zuwa wa qala musa ibnu ashur yace atfu baqiyati ma jara fil qissati mimma fihi ibratun wa maw'iza an gane ko ma'ana atafin kissa annabi musa ne tunda ba daga nan ne kissa annabi musa ta fara ba wani juz'i ne na kissa annabi musa aka ƙara ɗorawa akan sauran sassan da sun ka gabata mun ji wannan da kyau ko yawwa kuma jiya mun faɗa cewa wannan yana nuna cewa wato kamar nan duk da yake ibnu ashur ma ya faɗa wagga muqaddima ce ta nuna yadda annabi Musa zai fita kenan ma'ana nan duk an kare lokacin da'awa an kare duk abin da za a yi na an fara batun yadda annabi Musa ma'ana an fara muqaddima na fitar annabi Musa domin ya fita da bani Isra'ila an gane ko to jiya mun dan yi bayanai musamman mun kawo ilmul munasaba kuma mun shiga cikin littafi na jalalaini mun tattauna akan ɗaiɗaikun kalimomi da haka yanzu za mu ɗauki matakinmu ne na ƙarshe wanda muke tafiya akan shi tafiya tare da fitar da matsaloli da suke ƙarƙashin aya waɗanda suke daban-daban gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko to don haka wa ƙala musa Allah ya ce musa ya ce rabbana ya ubangijinmu in tabe shi ƙur'ani kasan 'yan ƙur'ani yuna kun gane ko saboda shafin shubuhohinsu nan da an ka ce wa ƙala musa rabbana ana ramma wai wagga magana annabi musa ce ko magana allah ce to kuma allah ce musa musa na yi ce ‘yan ƙur'ani yuna suna da shubuha sai su ce hadisin annabi ana samun shi cikin mi cikin ƙur'ani muna ganewa wa qalar rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun kace nan na hadisin annabi yake babu wani hadisin annabi waje to nan wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah na yace haka koko annabi Musa kan harshen annabi Musa in tabe annabi Musa ai ba balarabe bane shina daga cikin bani Isra'ila shi yasa za a danganta ma'anar wannan magana daga zuwa ga annabi Musa amma lafazin na alqur'ani sai a danganta shi zuwa ga Allah muna ganewa muna son wato yanzu duniyar da muke ciki ya wuce kawai ka zo ka yi malafuzza ka ka ka ka ka ka sai su jayo ka muna gane wato yanzu ayo ga mas'ala ta fito da kyau to shikenan wa qala musa Allah yace musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna ko Allah lalle tabbas ka ba fir'auna wa mala'ahu da kuma mana ashraful qaum ko kace nan almala'u ana nufin al'ummarsa ko kuwa ce a mala'ahu manya-manyan domin ai su ne masu jin daɗin su ne suka kange na ƙasa gare su da su yi imani a kabirar mujirmi ha an gane ko to allah annabi musa ce inda ka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan allah ka ba su kawa wa amwalan da dukiya fil hayatin duniya a nan rayuwar duniya kaga wannan ba shi ke nuna dan mutum na da matsayi ba ko shi na da kuɗi ko yana da kayan kawa wannan yana nuna yana da kima a wajen Allah don fir'auna bai da wata kima a wajen Allah ma yana da mulki karuna bai da kima a wajen Allah kuma yana da kuɗi don haka ai hattara jama'a ba da kuɗi ne ba a'a da imani da aiki na gari kuma shi imani da aiki na gari ba a ganewa aikin ka ne ke nuna ka fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa mun ji wannan da kyau mun faɗa a jiya cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa akwai ƙira'a ce duk da ke ƙira'a ce shadda innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya kenan a innaka eh yanzu Allah koko innaka a ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya mun faɗi wannan ƙira'a ce shadda sai ya zamanto waccan ƙira'a shadda min babil istifham tambaya ce ko ba ka dan bane ita ko wagga qira'a innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya al ikhbaru ne an gane ko domin labari ne to dukkan su alaramma in ka koma cikin ilimin balaga akwai wata shubha da za a kirkiro maka mu rike da kyau cewa karatu bai da amfani karatun balaga a a karanta ka'idodin ilimi kuma ka rika tabbaka su a nan akwai tambaya mai muhimmanci alaramma da qira'a mutawatira da muhara ko muhara da shahada muhara da mutawatira ba laifi mu yi uslubu tadalli ko mu yi uslubu taraki duk ɗaya ba laifi to mu ɗauki mutawatira nan labari ne annabi Musa yake yake ba Allah innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah bai san komi ba to annabi Musa kuma shi ba Allah labarin abinda an kai ma fir'auna shi Allah ba yayi annabi Musa sanin abinda ya ba fir'auna ba to me amfani wannan magana wanda ka cewa ilimin balaga bai da amfani shi yasa wallahi ku karanta ka'idodi na ilimi da kace ana cewa ka karanta ka'idodin ilimi saboda in matsala ta taso a ilmance ba da hargowa ko da hayaniya ba cewa mu ba burin mutum da ya zo cikin qur'ani kahirin banza in ka ga dama ka dauka in ka dama ka bari ya ba haka ake ba ai qur'anin Allah ya turo annabawa da hujjoji in ya gada ba sai ya turo annabawa wanda ya kafe ta ba sai an turo mai annabi ana isa shi wuta amma an kawo mishi annabawa dan a bashi hujja ya gamsu ya gane li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina to kai alan ramma yanzu labari na innaka in nace maka innaka fa'alta kaza ai labari nake baka nace inna muhammadan zahaba ila suq labari nake ba su muhammadu ya tafi kasuwa to annabi Musa shina daga cikin ulul azmi minar rusul kuma ya san da babu abin da Allah bai sani ba kuma yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ma fa'idatu hadha al kalam amin amin don haka wallahi matasa ku tsaya ku yi ingantaccen karatu ko in ce mu tsaya mu matasa mu yi ingantaccen karatu an gane ko nan sai ka koma cikin babi na balaga al-khabar an gane ko wa anwa'uhu wa khurujuhu an muqtada zahir shi labari a larabci a zahiri in baka labarin abinda baka sani ba an gane ko amma akwai lokacin da khabar labari zai hita daga cikin asalin abinda aka gina shi akan shi shine al-khabaru ya'ti bi ma'anar du'a nan annabi Musa da yake ba Allah labari ba a wai yana ba Allah labari bane don ya san Allah ya yi shi sani abin da yake faruwa nan wanga labari an gina shi ne don a yi addu'a shi yasa da ya ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul al'adab al'alim kaga karshe sai ya addu'a kenan nan al-khabar urida bihi ma huna addu'a sannan alkhabaru ya ati bi ma'anar amr ana iya baka labari amma umarninka an kai walwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة kaga an ka ce walwalidatu mata masu shayarwa yurdi'na auladahunna suna shayar da 'ya'yansu to sai a tambaye ka a ina ne Allah ya umurci mata su shayar da 'ya'yansu in baka samu aya ba sai ka gane alkhabaru ya'ti bi ma'ana madha bi ma'ana al-amr ay wal walidatu li yurdi'na auladahunna wal ladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ay li yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ina fata an fahimce ni kadiba ibnu jarir at-tabari yana daga cikin waɗanda shi nan bai yarda da al-khabar bi ma'ana al-amr bane amma zance mafi inganci bi ma'ana al-amr ne don da labarin da an ka bayar da su sai sun yi idda mun gane a ƙarshen waɗannan ayoyin guda biyu to anan kenan kuma al-khabar ya'ti bi ma'ana al-isti'taf al-ramma isti'taf kasa isti'taf al-ramma menene al-atfu akwai al-atfu al-atfu shi asalin kalma ta al-atfu tana nufin tausayi amma asalinta kuma tana nufin kwana ko lankwasawa saboda mai tausayinka kamar ya lankwaso ne da zuciyarka da zuciyar shi zuwa gare ka to istiqaf neman a tausaya ma alaran ba kaga aqafa yayi tausayi istaqafa ya nemi ami a tausaya mishi ghafara ya gafarta mishi istaghfara ya yi ya nemi a gafarta mishi ko ba karan bane sannan kuma fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi mun gane da kyau to alkhabaru ya'ti bi ma'anar isti'taf mun gane ko neman tausayi Allah ya ce kaf haya ayn sad dhikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة kayan zari ya ce rabbi ya Allah inni wa hadal azumu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni washna ala ra'su shayba kaina ya kama da hurhura ma'ana kamar gobara ta an kai ta hurhura tunda ishti'al shine kama wa abu bal bal bal bal bal an gane ko ishta'ala shaybur ra'su sai ce washta'ala ra'su shayba shin yanzu zakariya bai san da Allah ya san halin da yake ciki ba to nan yayi istighfar ne yana neman tausayin Allah subhanahu wataala da haka kakka zanki dahumi a ce maka kaza ka ce bai da amfani an yi bincike kan abin nan bari har in kayi karatu ka gane inda kuskure ki sai ka ce abu kaza kuskure da to ana mun kare da qira'a mutawatira yanzu sauran qira'a shadda ayi bayanin koko a wuce ta to in mun ka dauki qira'a shadda shine wa qala musa rabbana mun ka ce za a kaddara hamzatul istifham a innaka ataita koko a ataita fir'auna yanzu annabi musa yana tambaya Allah Allah yanzu kabba fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya to dabbi zai tambaya Allah kuma ya san Allah fa'alun ma yurid kuma la yus'alu to ga annabi Musa ya aikata kuma amin amin malam yanzu da kaza mu an gane ko eh an samu dan taurin ka sai ce to mallam mu dai an ce qira'a ce shadda don haka ba mu yarda ba ko ba haka nan bane shadda tun da ce an ce shadda ce to mun ji wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha nan ga mala'iku ne la ya'suna Allah ma amaruhum su sun yi tambaya kuma ga qira'a ce mutawatira kuma la yus'alu amma yaf'alu kuma yace atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna tau shi yasa tambaya za ta zo a zahiri za ka ganta amma tana ɗaukan ma'anoni fiye da ma'ana goma sha biyar khurujul istifham an muqtadahu zahir shi yasa waɗannan abubuwa in baka san su baka ce wai kai babu ruwanka larabci shine kana sauraron larabci ai inda sauraron labarai ina ganewa ba nan na matsalar take ba raddan matsalar ta taso ta yaren ya za a yi a warware ta kuma kai ka ce za ka fahimci ƙur'ani kuma baka fahimci larabci ba shi yasa da an zo da shubuha gudu ɗaya za ka yi ka ce kai mu ba mu san iskanci mu tattore mu da shubuha mu kahircin nan babu ruwanmu da shi a ba zan can kahirci na ba hujja aka so da dalili to nan tambayar da mala'iku sun kai a taj'alu fiha as-su'alu lit-ta'ajjub la lil-i'tiradi 'ala Allah in ma mun dauki da annabi Musa ce atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha minna as-su'alu huna lil-isti'tafi la lil-i'tiradi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma nan in mun dauki ga qira'a a ataita fir'auna wa mala'ahu ash-shadda shine al-istifham lit-ta'ajjub annabi Musa yana mamakin fir'auna ya jima shi na banna kuma Allah na ƙara mai dukiya shi yasa yace a ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya kun ga mas'ala guda sai ta tsaye da karatu to Allah ya kyauta to bari mu je gaba amin amin rabbana li yudillu an sabilik annabi Musa ce Allah li yudillu an sabilik aje mun yi bayanin qira'o'i daban-daban ko ba haka ba akwai qira'a li yudillu akwai li yudillu alkufiyun rike da kyau in an ka ce alkufiyuna in ana bincin ƙira'at sai ka tambaya ƙira'a goma ake zance ko bakwai saboda ƙira'o'in da suka inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alƙira'atul mutawatira ƙira'o'i ne guda goma da yawa sai su ce bakwai saboda bakwai sun ka shahara amma kira'a ne guda goma to in ka ji an ce alkufiyuna ana zancen ƙira'a goma mutum hudu ne in ka ji an ce alkufiyuna ana zancen ƙira'a bakwai mutum uku ne to nan alkufiyuna ƙira'a goma dama ukun su ne za a ƙara guda kansu to dukkan kufiyuna ma'ana da imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf shi yasa ake kiran shi khalaful ashir su sun ka karanta li yudillu an sabilik don su batar da mutane daga hanyarka domin yudillu fi'ili ne ruba'i adalla yudillu an gane ko to shi ko sauran qurra sun karanta kenan yanzu tunda mun samu hudu nawa sun kai saura shidda to su ko sun karanta li yudillu an sabilik dan su bace daga hanyarka li yudillu dan su bace muna gane wannan to kenan qira'an li yudillu tana tana da ƙarin ma'ana domin liyadillu ta nuna sun ɓace liyadillu tana nuna suna ɓatarwa shi yasa wanda an ɓatacce azaba shi bata kai ɓataccen da ke ɓatar da mutane ba an gane da kyau wannan ƙur'ani ma ya faɗi wannan eh ka san ɗan ƙur'ani ce ah mu ba mu yadda ba alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun na fata ana fahimta ta to don haka dai li ya dillu ni dillu to wannan lamun ita ku an gane ko tana da maganganu masu yawa kadiba zan baka littafi daga cikin littattafan da ya kamata ka duba da gaggawa don ka samu fa'idodi na farko kadiba cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun na asaminul halabi wannan littafi yana da muhimmanci ga sanin waɗansu matsaloli na luga da ƙira'at da sarfu game da alƙur'ani sai kuma littafi na biyu tafsiri na ibnu jarir tabari shi ma ya kawo bayani kan wannan muna ji da kyau to amma shi ibnu jarir tabari bayanan da ya kawo sun dan fi faɗi kuma ya fi danganta magana sai ya ce wagga magana ta suwa ne ce su sun ka ce kaza amma abdurrul masun ya hima kawo magana a takaice ina fata ana fahimta ta bari mu diba mu ɗan yi muku bayanin abinda shi mai abdurrul masun ya ce saboda misali ko da littafi guda ne mu ɗan yi bayani ya ce to malamai sun yi saɓani akan wannan lamu riƙe da kyau shi ma ibn jarir tabari ya ce an yi saɓani akan wannan lamu sai ya ce abu na farko in ji mai abdurrul masun annaha lamul illati riƙe da kyau sunanta lamul illati lamun ce ta illa mi'a ta illa sun ka ce ma'ana don saboda abu ya kasance saboda kaza in ce a taituka litaqra'a alayya alquran wagga lamun ce lamun mi lamun illa ce shi yasa suka don suka kiranta lamun ta'lil inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah mun ji wannan sun ka ce to kenan ma'anarta kenan wal ma'ana annaka ataitahum ma آتيتهم على سبيل الاستدراج فكان الإيتاء لهذه العلة kenan ma'ana da anka ce li yudillu an sabilik Allah ka ba su abinda ka ba su dan saboda kai musu talala har su kai zuwa ga wannan matsayin waɗansu malamai sun ce sunan talamu sayrura rike da kyau sayrura ka taɓa jin sayrura daga sara yasiru ya kasance sai a ce sayruratan mithlu kana yakunu kainunatan ana rama ko a ƙara dama ya dunu daimumatan au a yi ta ga hili annaha lamu sayrura wal aqiba ita lamu sayrura wal aqiba abin da yasa sun ka faɗi wannan sun ka ce Allah ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana mutanen fir'auna sun tsinci annabi Musa liyakuna lahum aduwwan dan ya zama to musu maki ai da sun san zai zama to musu maki da su kashe shi kenan aqibatul amri zai zama makiyin su an gane ko da kuma bakin ciki waɗansu kuma sun ka ce a'a annaha lid du'a'i sunan wa galamun lamud du'a'i kenan rabbana innaka ataita fir'auna wa mar'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya liyuthbitu ala ma hum alayhi min ad-dalal kenan ma'ana addu'a ta annabi Musa musu Allah ka tabbatar da su akan abin da suke akan shi na bata an gane ko to wannan malamai sun kawo amma wagga magana ta cewa lamu du'a ce da yawa daga cikin malamai sun yi nisa da ita ina fatan an fahimci ni domin nan da an ka ce liyudillu bi dhammil ya'i an gane ko su batar annabi musa ba zai musu addu'a ba su ci gaba da batar da bayan allah sannan kuma ma annabi musa bai dace ma yi musu addu'a ba su kansu su bace mun fahimci wannan da kyau to ka diba cikin addurrul masun ka gani shi ma ibnu jarir tabari sai da kawo wannan mas'ala amma shi bambancin ibnu jarir tabari da kuma mai addurrul masun shi ibnu jarir tabari sai da ya kawo shin su waye suka ce lamul aqiba ce su waye suka ce lamu abin nan ce shi na ibn jarir tabari yake cewa da an ka ce innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya yace to malaman basra sun ka ce rabbana fadallu an sabilika ina fata an fahimce ni fadallu an sabilika sai suka bace daga hanyarka kenan sun dauke ta allamu lamus aqiba su kuma malaman kufa sun ka ɗauke talamul illa kuma ibnu jarir tabari ya rinjayar da cewa tana nan matsayin ta talamul illa amma a nan rike da kyau biyarsa suka wannan sai a ce a to Allah shi na baka ni'ima don saboda ka kafirce mishi ai Allah bai baka ni'ima don ka kafirce ba tunda shi na umarce ka kai imani ba sani ko mun fahimta ba to me yasa an kai wannan to dan da ka ganin malamai suna sabani amma nan sai a ce in ita lamu gare mu faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana ma'ana bi ne sun ka haɗi ga wajen Allah lamul illa ne saboda shi Allah ya san abin da zai faru ga wajen fir'auna da mutanensa lamul aqiba ne magana ta ƙare kuma ta ƙare ba saboda Allah in dai ba rigima mutum yake so ba to kun ji yadda take to rabbana li yudillu an sabilik in ka dauki qira'a li yudillu kayyima ya undamma sai ka kaddara maf'ulun bihi ay li yudillu an-nasa an sabilik rabb kina Allah ka ba su dan su karshe su batar da mutane ko ko dan su batar da mutane an sabilika daga hanyarka rabbana tumis ala amwalihim ko ba ka nan bane yace Allah ka shafe dukiyoyinsu an gane ko a shafe dukiya a tsamsu shine shafewa ba irin shahewa a goge ba a abu yana wata kama ya koma wata kama an gane ko wato Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi ad-din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa anzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan an gane ko kaga nan an natmisa ba ana nufin a shahi su a goge ba ina fata an fahimci na a tsamsu ana nufin a juyar da abu kamar abu ya juya ko ya lalace ko ya tambali muna gane duk yana iya ɗauka akwai a tsamsul hissi akwai mi akwai a tsamsul ma'anawi kuma akwai a tsamsul akhlaqi cikin ahallari wani littafi da muka karatu akhdari sai mun kace mai ahallari sai ya ce wala ya kula kada ya ce shi baligi hatta ya hadiya illahu har sai Allah ya shirye ni sai ce mi fa inna zalika min alamati ash-shaqa'i alama ce ta rashin arziki sai ce mi wa damsil basirati da shahiyar basira ko ka rana ba amina abu rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyoyinsu ma'ana suna wata kama sai su koma kamar da ba su amfani ko ma'ana Allah ka ɗebe ma dukiyarsu albarka ga ta da yawa ba ta da albarka ko kuma a'a Allah ka sa dukiyar ta lalace ga dukiya ana ganin ta zinari sai ya koma min sai ya koma wato dutse ga kuɗi takardu ana ganin su misali a wannan zamanin sai su koma toka su koma kamar habdi Allah kai mu da tsari an gane ko rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafe dukiyoyinsu ma'ana ka bata dukiyoyinsu wasdud ala qulubihim Allah ka daure zukatansu an gane ko nan in tabe in an ce an daure zuciya yana da ma'ana guda biyu ana iya daure zuciya akan alkhairi ana iya daure zuciya akan mi akan sharri wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha ko ba kadan bane Allah ya ce in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin shine wato dauri kenan amma nan washdud ala qulubihim sai da mi akan alkufru kafirci ake zance ina fata an fahimci to nan karkashin washdud ala qulubihim akwai wani littafi da ake kira mushfawaidun fi mushkilil qur'an wani littafi ne na Izzuddin Abdussalam Sultanul Ulama yana daga cikin littafan da an kai cikin aljam'u bainan nusus in ka same su ka hada su da shi da daf'u ihamil ittirab da as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da kuma izalatul ilbas an kalami rabbin nas ka hada wadanga to duk in kana tafsiri sai ka diba da an kawo aya mai shubha sai ka diba nan fit sai ka hita suwa eh wannan mummuna ga maka hanya in ka bi an gane ko to a cikin wannan littafi sai dai shi wannan littafin na mushkilul qur'an matsalarsa ba dukkan amsoshi ya bayar ba shi yasa malaman da sun kai ma wannan littafin aiki jazahumullahu khairan inda ba a samu amsa ba sai su tafi can karshen littafin sai su ce ma diba safha kaza an yi kokari an ba da amsa muna gane wannan cikin mulhaq ake ce mishi to a karkashin wannan aya sai sun kace qauluhu azza wa jalla hikayatan an musa rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim sun kace mushkilun akwai rikici لأنه طلب أن يشد رباط قلوبهم حتى لا يدخلها الإيمان النبي موسى يا روكي الله يدور زكاة سكا إيماني يشغى والطلب مستلزم للإرادة شيكو إن كان نيمي أبو تو كان صمنا أبن فقد أراد منهم ما أمر الله أن يكرهه منهم shi yana so ne gare su abinda Allah bai son su su aikata tunda Allah yana son su yi imani shi kuma annabi Musa ya ce a'a Allah daure zukata ka su yi imani wa yanhahum an kuma yana son Allah kamar annabi Musa yana son Allah ya sanya su su yi abin da shi Allah bai son a yi haka nan. Tau, yaya za mu yi? Ka gani? Shi yasa kuma sun kace shi ma annabi Nuhu ya yi wannan addu'a ya ce, Wala ta zidu zalimina illa zalala. To, amma kissa annabi Nuhu sai sun kace, Ai, Allah ya ba shi labari, don haka dan ya yi addu'a babu matsala. Wa uhiya ila Nuhin أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون انتبه تكين هود تكين سورة هود يفعلون تنكم تكين سورة يوسف يعملون آوى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أخ أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون كذلك إذا كو أنا رقم يهد القرآن دنك يا ملل أكيد da ka ce ya fa'aluna din nan sun kadiba ba shi na bace ya malun ya malun a mai da ka baya to amma shi annabi musa fa to shi ko ba a gani ba kuma ya yi addu'a kenan shi annabi nuhu ya kubuta saboda an ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman to a cikin mulhaq a safha ta 276 nan ne amsar take sai sun ka ce idan an ka duba da an ka ce da abin nan washdud ala qulubihim 275 zuwa 76 sun ka ce nan ma babu ishkal لجواز أن يكون قد حصل له اليأس من إيمانهم بطريق الوحي tana yi wa annabi Musa ya yanke ƙauna ne daga mi daga imanin fir'aunu da mutanensa ta huskar wahayi sun kace mi fada'a alaihim bidhalika sun kace sai musu wannan mummunan addu'a id la yata'ayyanu an yakuna husul al-ya's bi tariq an-nas ba dole bane sai ya zamanto sai an samu nassi ai ana aima annabi wahayi kai tsaye tunda annabi Musa Allah ya magana da shi kai tsaye kuma ba bashi at-taura ba ko ba kana bane to da haka ya kamata mu fahimci wannan mun gane wannan kenan ihtimali annabi Musa wahayi aka yi mishi shi yasa sai yayi mamaki ko yayi musu mummuna addu'a tunda Allah ya gaya mai ba za su yi imani ba wanga ta farko ce ta biyu wanda ta fita sauki shine cewa Allah ya ce qala qad ujibat da'watukuma an karbi mi addu'a su to tunda Allah ya karba kenan Allah ya karrara addu'ar da sun kai tunda kuma Allah ya yadda kenan ya nuna ko da ma ba a yi mai wahayi ba to abinda annabi Musa ya daidai ne saboda ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi amma ina su fir'auna sun bijiri to rabbana rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu kada su yi imani wagga fala yu'minu in ka diba cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari da yazo rabbana tumis ala amwalihim an gane ko abinda ake nufi da atumis ala amwalihim sun ka ce kenan a hallaka dukiyar ta lalace ba ta da wani amfani shi yasa ibnu jarir at-tabari yake cewa eh abin nan abin da ake nufi da ita ya ce wa ƙaunuhu rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim yace ya'ni min qabli an nughayyiraha an hay'atiha nan yana kawo ma'ana aqamsu ne ga ayat da ita ce mun ka kawo sai yace wa qad ikhtalafa ahlu at-ta'wil ahlu at-ta'wil في تأويل ذلك في هذا الموضع فقال جماعة منهم وسو جماعة سنكتي ربنا طمس على أموالهم اجعل سكرهم حجارة كده كما يدى سكرين سيكون مي دواسو wannan shine abin da waɗansu malamai sun kace waɗansu malamai sun kace rabbana tumis ala amwalihim inji ibnu jarir at-tabari ka halakar da dukiyarsu yace washdud ala qulubihim kuma malamai sun kace abin da ake nuhi itba alaiha hatta la talin wa la tansharih sai yace wa ikhtalafa ahlu al-arabiyyati fala yu'minu menene fala yu'minu asalin shi fala yu'minuna ne ko ba ka nan bane to sai an ka shahe nunun shi ko fi'ili an ka shahe mishi nunun ko ya zamanto mansubi ko ya zama tomi majzumi tunda nunu al-nunu alamatu raf' to me dalilin da yasa ibnu jarir at-tabari yace kai fala yu'minu an gane ko malaman basara sun kace huwa nasbun domin jawabi ne na fa'ul amri fa'ul amri rabbana tumis ala amwalihim kaga itmis amri na duk da yake amurni ne mai ma'ana addu'a to jawabin shi sai zaman to fala yu'minu jawabul amri yakunu mansub an gane ko to shine abinda waɗansu malamai sun ka faɗa inji ibnu jarir at-tabari to wa qala akhar minhum wa huwa nahwi al-kufa malaman kufa sun ka ce mawdi'uhu al-jazm ala du'a min musa an gane ko sun ka ce nan matsayin jazma za a yi mishi kamar annabi musa ya ce fala amanu kada su yi imani kaji maganganu guda biyu nan fala yu'minu ko ya zamanto jawabul amri ne ko ya zamanto du'a'un ne addu'a ce annabi Musa ya musu fala yu'minu kada su yi imani larabawa suna yin nafikin abu dan saboda mi su yi addu'a ana ramba mu rike wannan da kyau yanzu in nace la fa'ala kaza ma'ana kada Allah ya sa ya aikata kenan mi ne mishi ba mu ba ku labarin sha'irin nan ba wanda wata tsohuwa da akwai fitinan na da ta fitini mutane an kai neman ta an kai neman ta ba gane ta ba har an kai yanke kauna mi an kai karshe mi yayi sha'ir yace idza dhahaba al-himaru bi ummi amrin tatami fala raja'at wala raja' al-himaru wata tsohuwa ce ta dame mutane kasan cikin mutane akwai fitinannu fitinannu fitinannu waɗanda sun kaima mutane abin nan ina fata an fahimce ni to kaga da ta yi nisa sai ce idza dhahaba al-himaru an yi neman ta an gaji shi sha'ir bai ma sani ba an dawo an gaji ta hau jaki ta tafi sai an kace wai ce lahiya an kace ai wance ta ta bar gari tunda ta hau jaki ta tafi an rasa inda ta yi sai yace dama sunanta ummu amrin yace idza zahaba al-himaru bi ummi amrin yace to fala raja'at wala raja al-himaru mu hadda jakin mun yahi kan Allah ba shi bai jakin ta gare an gane ko to in ka ji laraba sun ce zahaba al-himaru bi ummi amrin wani mugun mutun ya bar al'umma kakkai fatan ka ji laraba sun ce zahaba al-himaru bi ummi amrin dan abin ya koma masal yanzu muna ganewa to fala yu'minu kinnan an-nasbu inji mai ad-durrul masun yace fa nasbu min wajhaini kana mishi nasba kace mansubi na ta fuska biyu atfu ali ala yudillu kenan li yudillu su bace fala yu'minu an kai atafin kenan wato ba za su yi imani ba ko ko nasbuhu ala jawabid du'a'i jawabid du'a'i shine jawabil amri kenan itmis ai amri ne bi ma'anar du'a'u yace wal jazm wadansu malamai sun kace majzumi na yace lid du'a'i kenan annabi Musa yayi musu addu'a ne kamar yace ya ce abin nan alamun du'a'i ce ya ce wa huwa kaunuhu du'a'un ma'ana yana matsayin addu'a haka ɗansu malaman lugu sun kaci to haka dai kaji dai maganganu guda daban-daban da malamai sun ka kawo rabba na tsumis ala amwalihim allah ka ɗaure zukatansu tan tan tan tan an gane ko rabba na tsumis ala amwalihim allah ka shafe dukiyoyinsu ko ka ɗebe ma dukiyoyinsu albarka wa shudud ala qulubihim allah ka ɗaure zukatansu daga shadda ne alaramma ala qulubihim akan zukatansu fala yu'minu ba za su yi imani ba ko kada su yi imani hatta yarawul azab alim har sai in sun ga azaba mai radadi mas'ala guda ta yi mun saura karkashin wannan aya daga gare ta sai mu wuce fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab alim har sai in sun ga azaba wanda take mai radadi a cikin littafin القرارات النحوية والتصريفية نخالد العسيمي أصفحة تدري هدو دا تمانين دا دايا زوا صفحة تدري هدو دا تسئن دا دايا ياكا وتمسألة ودتنا دا مهمنشي شيني تيوا ما لما اللغة sun yi saɓani kalima ta fa'il rike da kyau in an ka ce fa'il mislu nadhir idha kana bi ma'anar fa'il ko bi ma'anar maf'ul to sai malaman luka sun ka ce shi kalima ta fa'ilun in ta zo bi ma'anar maf'ul kamar a ce qatil bi ma'anar maktul to sun ka ce wannan baya ɗaukar ta'un kina a ce rajulun qatil kuma a ce mi imra'atun qatil domin ita ta'un asali tana zuwa ne a cikin larabci saboda ɗansu dalilai daga ciki shine ta bambanta tsakanin jin ɗan jinsi guda da kuma wanda ya fi shi yawa tamratun da tamra a gane ko in an ce a tamru dabino mai yawa tamratun kuma ɗaya kaga ta'un ta bambanta su sannan fa'un ta'un tana iza kuwa iwab in an shafe wani harafi sai a kawo ta'un kamar idatun asalin shi wa'idatun ne an ka shafe wawun sai an ka ce idatun kamar thiqatun withqatun ne sannan ta'un tana iza kuwa litta'kidi wal mubalaga kamar a ce allama kaga an ce allama ba sai mace ba an gane ko to ala ayyati hal sai larabawa sun kace malaman lugha fa'ilun an gane ko fa'ilun bi ma'anal maf'ul baya ɗaukar ta'un haka kuma fa'ulun bi ma'anal fa'il shi ma baya ɗaukar ta'un sai sun kace amma sai in ya zamanto واشترط لحذف التاء من فعيل ان يكون الوصفيه مقصوده يا زمان تو صفه ake nufi ba suna ba domin in suna ne babu matsala an yakuna al-mawsuf ma'luman kuma abinda za a yi ma sifa ya zaman to an san shi ka gani misali da Allah ce hurrimat alaykumul maytatu kaga al-maytatu sunan mushe ne duk abin da zaman to mushe an gane ko hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddidatu wan natiha kaga natiha fa'ila ne amma da yake suna ne babu matsala ko mina shiga cikin shi ina fata an fice ni amma majma'al lugha al-qahira su sai sun kace da fa'ilun bi ma'ana al-maf'ul da fa'ilun bi ma'ana da fa'ulun bi ma'ana al-fa'il saboda shi fa'ulun shi ko bi ma'ana al-fa'il shine baya daukar ta'un sun kace kai don Allah waɗannan ka'idodin suna rikita mutane a halatta cewa duk ana ƙara musu ta'un kace imra'atun maqtula imra'atun qatila duk yayi ka ƙara ta'un bai komi na fata mafici sun ka ce a sauƙaƙa to sai an ka ce musu yana yiwuwa a sauƙaƙa amma cikin larabci akwai alfasihu akwai al'afsahu in ka ce imra'atun qatil afsahu in ka ce imra'atun qatila fasihun wa laysa bi khata to shi alimun fa'ilun shine kawo bi ma'ana mu'limun dan wasu ce fa'ilun bai zakwa bi ma'anar fa'il wannan magana ba gaskiya bace gashi nan alim hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi ai azabar da ke sawar radadi azabun mu'lim shi ko mu'lim ismul fa'il ne mun gane wannan da kyau ba ismul maf'ul bane da haka waɗansu malaman lugha irin su asma'i sun ce baya zakuwa amma zan ce mafi inganci yana zuwa tun daga shi ya zo cikin alkur'ani ko ko da yace baya zakuwa bai kai gare shi ba ko yayi mantuwa ko ko yana nufin baya zakuwa ma'ana abu ne wanda yake yayi karamci a cikin yaren larabci to kaji dai addu'ar da annabi Musa yi malam mu je zuwa ga aya ta gaba saboda lokaci ya fara wato tafiya qala qad ujibat qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ko da ba mu ja dogon larabci ba an gane ko wanga abu ga fili yake tunda an ce qad ujibat da'watukuma ibnu ashur yace jawabun min Allah amsa ce daga Allah li kalami Musa ga maganar annabi Musa jara ala tariqatil hikayatil muhawarat an kawo shi kamar irin salon tsarin yadda mutane suke tattaunawa Allah tu'taf jumaluha kama taqaddama ghayru marra marmakon a ce wa qala Allah ya kara ce ma annabi Musa sai an ka shafe ta'un ba a da bukata an ka shafe wawan nake sun cewa ba a da bukata ka ji ni to sh- in ka ga dama sai ka ce a'a wannan annabi Musa yayi addu'a kuma mi an karba mishi shikenan na fata mutum ne qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'aku kafin mu shiga cikin mas'alolin da suke karkashin wannan aya yace bari mu bari mu abin nan bari eh, abin nan qala qad ujibat da'watukuma yace qala ta'ala mai jalalaini kenan abin da ya kawo Allah yace qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'aku an gane ko fa musikhat amwalahum hijaratan sai an kamar da duke su ta kuma min duwar wasu ko duwatsu kenan walam yu'min fir'auna ko kuma fir'auna bai yi imani ba hatta adrakahu al-gharq har sai lokacin da nutsewa ta rishke shi an gane ko to fastaqima ku miƙe alar risalati ma'ana da istaqima ku tsayu akan abin da an kai muku umarni wadda a da kan da'awa ku dage ila an ya'tiyahumul azab har lokacin da azaba za ta zo musu wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kakku bi hanyar waɗanda ba su sani ba ko fisti'jali qada'i waɗanda suke gaugawar in zartar da hukunci yana daga cikin abin da da dama suke cikin irin wannan sai a ga wai me yasa Allah ba a yi kaza ba Allah suna ta kaza suna kaza a aka ku zama cikin waɗannan kai baka san Allah bane shi Allah kun fa ya kunu gari kuma babu wanda ya gagare shi bari cewa a'a shi yasa ma wajen ayar ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin kadiba cikin tafsiri na al-jami' al-ahkam al-quran imam al-qurtubi zaga abin daga cikin ma'anonin da anka kawo Allah bai son masu ta'addanci cikin addu'a mai son shi roki Allah yanzu kuma Allah ya bashi yanzu a shi Allah in dai kan roke shi bari ko dai ya gaugauta maka ya baka abin da kake so ko fiye da shi a nan duniya ko ko a'a ya aje ma shi sai lahira ko ko ya tunkuɗe maka sharrin da ya fi abin da ka roƙa ka roƙi Allah miliyan biyar sai Allah hana ma miliyan biyar amma akwai wani ciwo da zai kama ka operation kin da za a yi ma miliyan hamsin sai Allah tunkuɗe ma shi Allah ya taimaka ma ko bai taimaka ba Yo- da da bai tunkuɗe da ya baka miliyan biyar ciwon ya zo sai an yi bara shi yasa ka gane Allah da haka kakkai gaugawa shi yasa ce alladina la ya'lamuna fi isti'jali qada'i wanda ke son in yi gaugawa zartar da hukunci yace ruwiya kun jiya mi an ruwiya sigatu tamrid in ji malaman hadisi wallahi kuma malaman hadisi baka ji an ce an ci to kai ta kanka tunda ba a san waye ce ba ruwiya an ruwaito annahu makatha ba'daha fir'auna ya rayu bayan wagga addu'a da annabi Musa yayi 40 sanatan shekara 40 to ala ayyati hal ya rayu shekara arba'in ya rayu fiye da shekara arba'in duk dai ba nan ake ba shi dai fir'auna ya yi ta'addanci ya azabtar da su kuma wannan yake nuna muna cewa da an yi addu'a duk mutumin da ka gaina ce ma da ka ta wani ma addu'a sha yanzu magani yanzu to ga alamu dan sihiri ne na aiki da aljanna shi Allah baka ce mai dole in kace shi sai yayi an gane ko mutanen da manzo Allah bai faɗa rubba ash'atha aghbara bi timrayni matrudun ala al-awabi law aqsama ala Allah la abarrahu su ba su mai Allah irin wannan su ba ba ba cika gane su ba amma mutane na galabiya su ce maka su in sun kai yanzu za a samu magani yanzu karshen ta tana yawa ƙarya ne yake muna gane ba illa tuwatuwa mu'amala ce shi da masu malaman sihiri to Allah kai mu tsari bari mu ɗauki waɗansu matsaloli daga cikin ayar mu gani ko lokacin na iya ba mu saboda matsalolin ta suna da yawa ga ta bata da yawa amma kuma akwai bayanai masu yawa qala Allah ya ce qad ujibat da'watukuma an karbi addu'ar da kuka yi anan alaramma addu'ar da an kai mutum guda na yayi ta dan Allah ya ce wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما يا كما تأتي قد أجيبت دعوتك كا كا أي متن قلالي الدعاء تومي دليل تشيسا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin saddafu ihamil ittirab an ayatil kitab ya kawo wannan mas'ala yace da Allah yace qala qad ujibat da'watukuma yace to nassallahu ta'ala fi hadhihi al-aya ala anna hadha ad-du'a دعاء أن هذا دعاء موسى ولم يذكر معه أحدا ثم قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما والجواب أن موسى لما دعا ammana haruna ala du'a'ihi kenan Musa yayi addu'a Haruna ya ce amin amin shi yasa malaman malikiya sun ka tafi cewa idan liman ya karanta Fatiha a bayyane sai kai shuru in ya kare in ka ce amin to kamar kai ma ka karanta Fatiha ne yana daga cikin dalilan malikiya na fata mun ce ni kuma sun ce an ce wa idza qara al imamu fa ansitu hadisi ne ingantacce kuma in liman ya karanta ku yi shuru ba ba kanan bane kuma ansitu ku yi shuru ma'ana akwai manci tsakanin ansitu da istami'u kana iya kai shuru amma baka hankaltar me ake cewa zuciyarka ba can take ba shi yasa Allah ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun su ko wannan can sun kace hujja la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi amni ta'am shi ko amun yukhassas ana iya takhsisin shi sai an ce liman lam yaqra bi fatihatil kitabi fi salati al sirriya lal jahriya akwai hadisin da yake cewa abin nan duk da yake su waɗancan suna kafa hujja da shi sai dai hadisi ne da'ifi cewa manzo Allah sallallahu ya ce masa habbai kuna karatu bayana to kada ku yi karatu sai da fatihatul kitab wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba amma ala ayyati hal in ba mu ci da sheka akwai malaman hanafiyar su akwai malaman da su ganin fiqh in dai kana tare da liman ko a bayyane ko a asirci ba sai kai karatu ba an gane ko amma ni abin da nufi tafiya akan shi wallahu alam shine in liman na karatu asirci ina karanta fatiha in liman yayi karatu bayyane to ni shiru nake yi saboda bi saboda sauraren karatun kanshi da fahimtar karatun yaushe kai yi karatu yaushe ka saurare karatu ba zai yi wa eh mu ne aka haka muka tai in kuma kana so littafai na nan na hadisi ka diba kuma duk cikin tafasir na ayatul ahkam suna nan daban-daban daban ka zo ka dauka kaga abin da malamai sun kaci ka dibi wanda ta yi ma ka dauka mun ji wannan da kyau to ma da lakaja bin shinkidi ya kawo kuma ya kara da mas'ala fiqhiyya shi ma mai as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha da yazo ya kawo wannan bayani a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha a karkashin wannan aya qal qala qad ujibat da'watukuma yake cewa da an ka zo da an ka ce qad ujibat da'watukuma kaifa qala ta'ala qala Allah ta'ala qad ujibat da'watukuma adafaha ilayhima wad da'watu inma sadat min Musa alayhi salam qala Allah ta'ala wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan ila akhir al-aya qulna nuqila anna Musa alayhi salam kana yad'u wa Haruna kana yu'minu ala du'aihi والتأمين دعاء في المعنى فلهذا أضاف الدعوة إليهما an gane ko fali hada adafa da'wata ilayhima mun ji wannan da kyau wasu malamai sun kace a'a athani annahu yajuzu an yakuna haruna da'a aidan ma'a musa tana yiwa duk tare na suka addu'a illa anna allah ta'ala khassa musa bidhikri li'annahu kana asbaqa bid-da'wati aw ahrasa 'alayha aw akthara ikhlasan fiha na fata an fahimce ni yace to fa in qila law kana kadhalika لقال تعالى دعوة دعوتاكما بالتثنية نفتا أم فهمتين يا كما أتي إن هارون يا الدعاء أتي قال قد أجيبت دعوتيكما يتكو يتقولنا لما كانت الدعوة مصدرا اكتفى بذكرها في الموضع الإفراد والتثنية والجمع بصيغة واحدة كسائر المصادر كما إن أبي ضمنتو مصدرني دعوة مصدرني دعا يدعو دعوة توشي مصدر a wajen malaman luga na daban da na yanzu la yusanna wala yujma'u amma kai hamma malaman basra sun tafi malaman kufa sun tafi ana masa jami'i tun ba da'a yad'u da'watan shi ko al-masdar la yusanna wala yujma'u akan wadansu maganganu amma zan ce amahi inganci ana masa jami'i amma dai a takaicen takaitawa shi masdar ana iya cewa huwa adlun huma adlun hum adlun hunna adlun baya canzawa to kenan da yake da'awa masdar ce shi sa ba a buƙaci ba sai an ce da'awa kuma ba amma zance mafi inganci masdar ana mishi mi ana mishi jam'i ana mishi tasniya don ya zo cikin qur'ani da jam'i ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa jam'u dhanni ne adh-dhunun kuma masdar ne don haka sai ka riƙe da kyau tau ƙala ƙata ujibar da'awatu kuma an karɓa ma'addu'aku fastaƙima kai mai abdurrul masuni ya zo da bayani mai yawa amma sai na kare da al-iklil dan wannan aya mai al-iklil yace Allah ya ce wa qala Musa rabbana yace kuma ila qawlihi qad ujibat da'watukuma qala ibn Abbas ibn Abbas yace da'a Musa annabi Musa yayi addu'a wa ammana Haruna Haruna yace amin akhrajahu ibn abi hatim fa fihi istihbab at-ta'min ala ad-du'a yace kenan mustahabbi na in ana addu'a kace ni kace amin amma in ana addu'a mai kyau fa ba ba garan bari eh in kuma ana makafirai addu'a kace amin kuma wallahi mutane su yi hattara yace to wa annal muqtadi ina zuwa wa annal muqtadiya mai koyi yu'amminu ala du'a'il imani yana cewa amin akan addu'an liman wastadalla bihi kenan wastadalla bihi an kafa hujja ala anna ta'mina du'a'un cewa amin matsayin addu'a shike falidhalika istahabba al-hanafiyya al-israru bihi shi yasa malaman hanafiya sun kace kace amin al-israru sai ka boye shi ma'ana ilimi ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ba za ka ce amin ba sai ka ce amin can ciki ciki amma wannan ya saba ma abin da ya zo na nasoshi cewa sahabbai suna cewa amin sai masallaci ya karba amma wajen yan shi'a in ka ce amin sunanka kahiri in ka gadan shi'a ya ce amin cikin mutane to taqiya ce amma su a wajen su duwanda ce amin ya kafinta rike wannan da kyau mun gane wannan to kenan addu'a ka ce amin amma in addu'an nan wa ta yi mi ta zama to addu'a ce wadda take mai kyau to munan matsalan mu mutane suna limanci kun san munan duk mai bada sallah matsayin malami yake alhali wannan matsayin mi matsayin kuskure yake ba duk mutumin da yake ba da sallah ba yake matsayin malami munan wani lokaci mai shago kusan masallaci shi ake cewa ba da sallah mai gadi sai a ce shi zai ba da sallah saboda shi annan ko da yaushe to bakin tasha sai a jiye to wani na annan kusan masallaci a ce ya ba da sallah dan mutum na ba da sallah ba shi ke nuna malami ba shi sannan kuma ko da mutum malami ne to akwai malamin shari'a malamin fatawa akwai malamin da ba na shari'a ba wani tana yi ya haddace alkur'ani wajen karatu alkur'ani malami ne amma a ilimin addini irin wanda za a fassara da tafai bai yi wannan ba gardin shi ne wani kuma ya iya fassara alkur'ani kasancewa ka ka iya fassara alkur'ani ba shike iya nuna ka iya bada fatawa ba sai ka san ka'id sai ka san shari'a to ilimi daban-daban to shi ko wanda bai yi karatu ba bai iya gane malamai bai da mizani abinda an malami wajen shi mai bada sallah babban masallaci abinda a gina katon masallaci a ba mutum tana yawa bai iya karanta fatiha ba kuma an bashi babban masallaci tun da dan gidansu na gina ko dan gane su ko dan kabila su ko dan yankin su ina fata ana fahimta ta ko kuma mutum yana yana da alaka da minister yana da alaka da president shikenan sai a ce babban malami na a dan mutum na da alaka da shugaban kasa ko prime minister ko sarki ko mai kuɗi zai zama towa malami a'a ai ko su ba su bada malamta dan da suna iya bada malamta da sun ba kawunan su da ɗiyan su muna ganewa dan haka gane malami yana da alaka ne da waɗanda suka san karatu duk aiki na duniya idan ka ji teloli sun ce wane ya kai tela to baka bukatar wani bayani idan ka ji sojoji sun ce wane ya kai soja baka da bukatar wani bayani don aikin su ne idan ka ji direbobi sun ce wane ya kai direba to wallahi ya kai direba to haka in ka ji waɗanda suka yi karatu suka san karatu suka ce wane ya iya to tabbas ya iya amma a fada ku zamna ku ko izin guda babu a kan ku ku san komi ba amma ku ta da ballamai duk duniya babu malami irin wane duk gari babu irin malami irin duk unguwa kai mi ka sani cikin karatu da wani mizani ka auna wani sai a ce yace wallahi ai duk kasar gaba malami irin wane sai ce yasa ce in yana jan kira'a sai in ji ta kama da haka aka nada mallamai da Allah jama'a musu kowa kowane bangare Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya likita shi ya san likita malami shi ya san malami haka ne al'amura suke tafiya muna gane wannan to dan haka abin da ya jawo mu wannan duk da yake aya akwai bayanai kanta muna ganewa shine cewa akwai wani mutum ne da yazo kun san akwai rabbana rabbana cikin qur'ani ko ba haka nan bane kuma sun ka ce rabbana rabbana din nan in za a yi musu jami'i da Hausa an rama ya za a yi musu jami'i rabbana rabbana in sun kai yawa ya za a yi musu jam'i alramma rabbanoni to sai a yi ta haduwar rabbanoni rabbanoni rabbanoni rabbanoni ana ganewa to sai a sa mutum ya rinka ba da sallah in an tashi ya rinka ba da sallah sai ya zama tobi sai ya zama to an ɗauke shi kawai malami shi kenan sai wani mutum ya zo ya iska ana bada sallah bakin tasha da ina ganin wani wani mutum da yake bada labari ya zo ana sallah shi wani da ya ji rabbana cikin qur'ani ɗebo ta shiga yi mutane sallah kaga shi ma mutane addu'a bayan mi bayan sallah an gane ko wanda kuma jami'in addu'a bayan sallah babu shi a nassi duk tawilance tawilance da ake yi amma a jawan nan sai gashi an ce dama ya kare abin nan ya ce ayi ayi addu'a sai fara addu'a ya ce rabbana ajillana qitana qabla yawmil hisabi rabbana ajillana qitana ana ta amin amin kai mutum na cewa Allah shi gaugoto azaba ta sabko yanzu addu'ar kahin rabbaka kuma kana cewa amin ai shi yasa Abdullahi bin Mubarak suke bada labarin shi daga cikin manyan manyan salaf wata rana ya iske wata mace tana addu'a amma addu'ar ta karkace take yin ta sai yace Allahumma bi qalbiha la bi lisaniha to dan haka kaka je duk inda rabbana take cikin Qur'ani kaje ka hukumu mutane ita kai ta kai ta abin nan cikin abin nan wallahi ka bincike ma'anarta da Allahumma kai wa in qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adhabin alim ita zaka mutane qala qad ujibat da'watukuma akwai sauran bayani sai cikin addurul masul gobe Allah kai mun rai fastaqima ku tsayu wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun an gane ko akwai qira'a ta Abdullah ibn Zakwan ya karanta wala tattabi'ani wala tattabi'ani ba ai manunun shadda ba su ko sauran sun karanta wala tattabi'ani ni sabilal ladina la ya'lamun za mu zo mu gani shi in an ce wala tattabi'ani sai ta zamanto la nafiya ce shi ko an ce wala tattabi'ani sun kace nan nahiya ce an gane ko wasu kuma sun kace shi ma wala tattabi'ani kawai sun kace matsayin nahiya ce an ka shahilun guda shi saka ga ta bayyana akwai dai maganganu na malamai kada ku bi sabilal ladina la ya'lamun hayyan waɗanda ba su sani ba sannan cikin majallatu tadabbur wato wanda wanda ta ga ya muku juz'i na abin nan na tara a shafi na 62 sun kawo balaga ta alkur'ani da ke karkashin wannan aya wala tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun kada ku bi hanyar waɗanda ba su sani ba mun yi bayanin su sai gobe idan Allah ya kaddar mu da cikin masu rayuwa za mu zo mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته